ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da kadarta mana hannuwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna takwas ga wata na zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda ya dace wa 28 ga watan biyar miladiya ta 2023 za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin hisnul muslim a darasi na ƙarshe mun fara magana akan abin da ya shahi azkarus sabahi wal masa irin zikirin da ya kamata mutum ya karanta a lokacin da ya waye gari sannan kuma da abin da ya kamata mutum ya karanta lokacin da marece ta riske shi mutum zai fara da karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum bayan ta ya biyo bayan huwa Allahu ahad kafa uku kul a'udhu bi rabbil falaq kafa uku kul a'udhu bi rabbin nas kafa uku bayan shi sai ya ce asbahna wa asbahal mulku lillahi idan kuma ya zama tun da marece ne sai ce amsaina wa amsal mulku lillah da sai sai ka ce asbahna wa asbahal mulku lillah mun wayi gari mulki ya wayi gari a hannun ubangiji subhanahu wata'ala kuma dama shi ne mai mulki walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai rabbi as'aluka ya Allah ina roƙonka khaira alherin da ma fi hadal yawmi wanda yake cikin wannan wuri idan kuma ya zamanto da marice ne sai ka ce rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila maimakon al-yawm sai ka masanya shi da al-laila wa khaira ma ba'dahu da alherin da ke bayan wannan wuni wa a'udhu bika Allah ina neman kariyanka ka kare ni min sharri ma fi hadhihi al-yawm game da sharrin da yake cikin wannan wuni wa sharri ma ba'dahu kuma da sharrin da ke bayan wannan wuri rabbi a'udhu bika min al-kasali Allah ka raba ni da kasala zaman to ga abin da ya kamata kai duk sai ka zo ka dauki wani yanayi na kasala kai ta jinkirta abin da ya kamata yanzu a yi shi zuwa anjima wanda ya kamata in anjima ka jinkirta shi zuwa gobe na gobe ka jinkirta shi zuwa kaza kana neman Allah kare ka da kasala walharami da ka ce alharam shi ne girma e mutum ne girma ya kai wani matakin da shi da kashi mai san yake ba wasu ilkibari allah ina roƙonka ka kare ni da mummunan girma ya zama to an girma amma ko ba girma ba abubuwan da bai kamata ba a ce mutumin da yake da shekaru irin naka sai same kana ta wasu rigingimu to wanda daga kariya ce ubangiji shi ke kare bawa kenan nan kana neman Allah ya kare ka daga waɗannan fitintinu sannan wa ƙarshe wa fitnatin duniya Allah ka kare ni daga fitinar duniya gaba daya rabbi a'udhu bika min azabin finnar Allah ka kare ni daga azabar wuta wa azabin fil qabr Allah ka kare ni daga azabar kabari wannan ita ce addu'a da ya kamata mutum ya karanta bayan ya karanta waɗancan ayoyi sai kuma kalan addu'a ta gaba da ya kamata mutum ya karanta a lokacin da duk sahiyar Allah subhanahu wata'ala ta riske ka a na farko dai wannan addu'a da makaranta ana bukatar mutum yin muwazaba a karta muwazaba shine mutum ya kufa akan karanta ta kowane lokaci domin duk lokacin da kawai gari kakkai wasa duk lokacin da mace ta kanka yi wasa wanda shi zai baka kariya cikakka duk wani abin da kake ga ana guje-guje ana kaiwa ana kawowa don neman kariyar kaza don neman kariya kaza in ka karanta waɗannan abubuwan garanti gare ka daga Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka addu'a ta gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur Allahumma bika asbahana ya ubangiji a gare ka muka waye kenan mu waye gari a matsayin bayinka wa bika amsaina haka kuma ya ubangiji a gare ka za mu maraita maraici za ta riske mu wannan inda sahiri sai ka ce Allahumma bika asbahana wa bika amsaina inda maraici ne sai ka juya shi sai ka ce Allahumma bika amsaina wa bika asbahana ai su sai ka dasa wa bika nahaya ya ubangiji gare ka muke rayuwa kenan rayuwar da muke yi wani abu ne wanda yake kai ne ka babu wannan dama saboda duk wanda yake noma shi a yanzu ganin daman wani ne ganin daman Allah ne wa bika na mutu ya ubangiji kuma a gare ka muke mutuwa kada duk wanda ya mutu Allah kai da ka kawo karshen rayuwar shi wa ilaika nushur sannan kuma zuwa gare ka ne ya ubangiji matattara ko mahadan jama'a take a gurin iyali wannan lafazi al-Imam Bukhari ya zo shi a cikin littafin al-Adab al-Mufrad hadisi na Abu Hurairah Allah kare yarda a gare shi ke cewa ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama idan ya waye gari yana ce allahu bika asbahana wa bika amsayna wa bika nahaya wa bika namutu wa ilayka nushur sannan in ya mare ta kuma yana ce allahumma bika amsayna wa bika asbahana wa bika nahaya wa bika namutu wa ilayka nushur wannan shine abin da manzala ke karantawa a wannan lafazi sannan wannan lafazi da muka ji yana fa'idantar da mu fa'idodi kamar haka daga cikin abin da yake fa'idantar da muhirsun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'alimi ummatihi kaifiyyata lirtibadi alkawiyi billahi ta'ala kwaɗayin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da wajen karantar da al'ummashi akan ya haɗa su da ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tsaye هذا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور kaga wanda idan mutum ya karanta shi ya sakankanci mai da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka cokan abu na biyu wannan hadisi ko wannan lafaz yana karantar da mu al-muslimu ya'tarifu bi shukri wahib wahibin ni'am ana al-layl wa qurafan nahar al-muslimu shi mutum musulmi zai i'tirafi zai shaida ya yarda da yin godiya ga wanda shi yake ba da ni'ima shi ne wa shi ne Allah subhanahu wataala ya zaka ce Allah rabbika asbahana Allah a gare ka muka waye gari kaga kenan ka mai da abin zuwa gawa ni'ima ce Allah ya gare ka kuma Allah da ni'imar ka ce za mu maraita kuma ya Allah da ni'imar ka ce muke rayuwa ya ubangiji da ni'imar ka ce muke mutuwa ya ubangiji da ni'imar ka ce zaka tayar da mu a gobe kiyama ka hada mu kaga dukan me kake yi kana i'tirafin ni'ima zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na uku takriru haƙiƙan wa aqidatal ba'th ba'da al-maut bil hisab wal jaza a cikin wannan adda akwai tabbatar da haƙiƙanin tayar da mutane bayan su mutu saboda yi musu hisabi kaga ce wa ilaykan nushur ya ubangiji zuwa gare ka ne hada bayi yake ga baki daya to wanda manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta haka idan a lokacin da ya waye gari kalan addu'a na gaba Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأن اللفظ يازو أتكين حديث شداد ابن أوس ألا قال الرأي ليش كيتشيوه ya ce alin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambata cewa sayyidu istighfari shugaba ta istighfari gaba ɗaya ita ce wannan addu'a da karanta duk wani istighfari da kwana a duniya wannan ita ce shugaban shi sayyidu istighfar mutum ya ce Allahumma anta rabbi ka duba lafazin sannan faɗin lafazin da sanin abin da lafazin ya kusa yana taimakawa bawa wazin zuciyar shi ta karaya ta koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka cukanginta kaga kace Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ya ubangiji ba ni da wani abun bauta musa ga cancanta sai kai sai ka ce khalaqtani Allah kai ka halicce wa ana abduka Allah ni bawanka ne sannan wa ana ala ahadika ya ubangiji ina kan alkawali da na ɗauka na cewa zan bauta maka wa wa'adika allah ina nan akan kwaɗayi na neman ni'imarka na alwa'ad kenan dalilai da suka yi bayani akan abin da ya shahi duk wanda ya aikata alheri allah zai mushi allah zai mushi ni'ima to wannan alkawalin na neman ni'imanka wa wa'adika mastada'atu ina nan ina gugurmayan neman wannan ni'imar matakar yadda zan iya kiran gurgudan yadda zan iya a'udhu bika min sharri ma sana'tu Allah ina neman ka kare ni daga sharrin duk abin da na aikata kiran duk abin da nake aikatawa ko da hannuna ko da kafata ko da bakina ko kai kawuna Allah ina neman ka kare ni daga sharrin waɗannan abubuwa sai ka ce abu laka bi ni'matika alayya Allah ni bawanka ina mai tabbatar da bi ni'matika ni'imarka alayya a gare ni kenan ina mai tabbatar da ni'imarka a gare ni ya Allah kalimatu abu ma'anaha a'tarifu ina mai yarda da cewa Allah kai ne kake da ni'ima a kaina sannan wa abu bi zambi Allah ina mai yarda da cewa ni mai zunubi ne abinda nake nake neman Allah faghfirli Allah ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta saboda babu mai gafarta zunubai in ba kai ya Allah to wannan shine lafazi na sayyidul istighfar to karshen hadisi yake cewa ومن قالها من النهار موقنا biha duk wanda ya faɗi wannan addu'a a lokacin sahiya ne a lokacin marice ne famata min yaumihi a lokacin da ka faɗi yanzu da sahi sai Allah ya kadarta maka mutuwa kahin wuni ya zo qabla an yumsi kahin marice ta yi mazala ce fa huwa min ahli janna lalle tabbas mutumin da ya faɗi wannan addu'a da sahi ya mutu kan maleji wannan mutumin na aljanna ne in juwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mazalla ce wa man qalaha min al-layl wa huwa muqinun biha wanda ya wade ta da maleji ko da dare yana mai sakankancewa da yarda da kareyar zuciya a abin da wannan lafazin ya kumsa yana mai yarda da abu famata qabla an yusbiha ya mutu kahin sahiya wanda ce fa huwa min ahli janna wannan mutum iya daga cikin yan aljanna kaga wannan addu'a darajar ta kai daraja saboda dama lokacin da adam zai mutu ɗaya daga cikin lokutan guda biyu ko da sahi misali ka karanta kahin barci Allah abshiran ka ko kuma da barci ka karanta kahin sahiya Allah abshiran ka ɗaya cikin biyu ne to in dai ka karanta ta kana mai tabbatar da abin da ta kusa a cikin zuciyarka to tabbas manzala ke cewa kai dan aljanna ne Allah Allahumma anta rabbi Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba abun bauta musa ka cancanta sai kai khalaqtani Allah kai ka halicce ni wa ana abduka Allah ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'dika Allah ina kan alƙawarinka alwa'd shine kudayin rahamaka sannan kuma wa ana ala ahdika wa wa'dika da kuma alƙawali da kai ya ubangiji kenan al'ahad na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa'ad shi ne abin da ya shafi kwaɗayin rahmar Allah mastaba'atu gurgudun da zan iya kenan ina kan gwagwarmayan bauta maka ya Allah gurgudu a'udhu bika Allah ina neman ka kare ni min sharri ma sana'tu daga sharrin duk abin da nake aikatawa abubu laka bi ni'matika alayya ina mai Allah ina mai tabbatar da ni'imarka a kaina shine yanzu kamar da malai karanta mana a ayoyin da suke cikin suratul rahman fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban duk wallah in ya faɗo ta ni'ima da yawa ɗan adam sai Allah ya ja hankalin ɗan adam wai fa bi ayi ala'i to da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala to kadriban kuke karetawa babu bawa inda mai imani ne to babu wata ni'ima daga cikin ni'imomin Allah wanda kake kareta ko kake nuna mutunci a kanta to abu'u laka bi ni'matika alayya Allah ina mai tabbatar da ni'imarka a kaina Allah kayi ni'imomi a gare ni sanan ni'imar Allah akan dan adam ba sa lissabuwa shi yasa ta Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha illa al-insana lazalumun kaffar Allah ce inda za ku ilga ni'imomin ni'imomina a gare ku ba za ku iya ba jinka kadai da abin da ke cikin shi ganinka kadai da abin da ke cikin shi ɗanɗanonka kaɗai da abin da ke cikin shi duka wannan ni'imomi ne wanda ba ka iya lissafa su yanzu ka duba ni'ima na halishi halitta ce guda da ita za ka ji sanyi ka ji zagi ka ji ɗabri ka ji zagi ka ji ɗaci ka ji bauri-bauri ka ji wane duka amma halitta guda ce kuma kuma kowanne waɗannan abubuwan ko ya yi yawa ko ya yi kaɗan ko tsaka-tsake ne ko daidai ne ko kaza ne kuma automatikiyan ba sai an tsaya ba ka ɗanyi kimba kawai kana sha za ka ce wani sanyi gare shi wannan zahi gare shi wannan daidaitacce ne wannan zaƙin shi ya yi yawa wannan sakarin shi bai isa ba wannan gishiri ya yi yawa wannan gishiri bai isa ba wannan duka ne wata ta'ala to ni wani Allah sanan burjik akan mu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wata riwaya manzala ke cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana so bawa ya ce fa'innahu la ya gafirin zunuba illa anta Allahumma ighfirli Allah ka gafarta mini babu mai gafarta zunuba sai kai Allah wannan kalma tana burge Allah subhanahu wataala wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa da hadisin da ke karantar da mu shine malaiku ta izharu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama min al-khudu' wal inkisar wat tadhallul lillahi azza wa jalla ya bayyana karara abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai na alhudu alhudu shine mutum ya kaskanta wal inkisar a cikin zuciyar ka ji cewa ba kowa bane kai wat tadallul da zubewa warwas lillahi ga Allah subhanahu wataala allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika duk mutumin da zai karanta wannan abu yana mai jin ma'anar a cikin zuciyar shi to zai samu kanshi cewa ya kaskanta ba kowa bane shi a gaban Allah abu na biyu isbatu rububiyyati fi qawlihi anta rabbi tabbatar da cewa Allah shine wanda ya halicci kowa ya halicci komai wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim sannan kuma summa uluhiyya akwai tabbatar da cewa ba abin bauta ba saka cancanta sai Allah a cikin wannan lafazi a ina ala ilaha illa anta babu abin bauta musu ga cancanta sai kai ya Allah abu na uku a cikin wannan addu'a akwai al-iqraru bil ahdi alladhi akhadahu Allah ala bani adam akwai tabbatar da alƙawalin da ubangiji subhanahu wata'ala ya dauka game da iyan adam lamma kanu amsal dharri fi zuhri adam alayhi salatu wassalam lokacin da muke matsayin kwaya na halitta a tsatson annabi adam alaihi salatu wasalam Allah ɗauki alƙawari da mu cewa za mu bauta mishi shi da lalace wa in akhadha rabbuka min bani adama faɗi musu su tuna yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauki alƙawari daga ɗiyan annabi adam min zuhurihim a lokacin da suke cikin tsatson annabi adam zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah ya shaida mana ya tabbatar mana cewa shin ba ni bane ubangijin ku muka ce dukkan mu eh kwarai Allah kai da ubangijin mu to wannan alƙawali da muka doka na mota wa Allah subhanahu wataala lalle tabbas akwai tabbatuwar shi a cikin haka sannan da ta Allah yake ce alam a'hada ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin shi Allah ce shin alam a'hada ilaykum ya bani adam shin ba ai alƙawali zuwa gare ku ba ya ku yan annabi adam akan ta ka mota wa shaytan kaga alƙawali muka ɗauka akan ce za mu bauta wa Allah subhanahu wataala duk wanda kaga ya ratsi to ya bar hanya ne Allah kare mu sannan a cikin wannan hadisi akwai abin da ya shahi dalilun ala dalilun anna alwajiba ala alabdi an yakuna ala hadarin min rabbih fi kulli ahwalihi akwai wajibcin bawa ya zama to mai takatsantsan akan al'amarin Allah subhanahu wataala a cikin al'amuran ka gabaki daya wa in kana min ahli al-ijtihad fi ibadatihi fi absa ghayatihi ko da ka zama to bawa ne mai kokari mai naci to amma ka zama to kana kana bin al'amuran Allah subhanahu wataala a yanda Allah yake so iz kana siddiqu ma'a mawdi'ihi min ad-din lam yaslam mimma yahtaju ila istighfar ka duba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da irin matakin da yake da matsayin da yake da amma ga abin da yake hori ya ubangiji ina neman gafara a gare ka faghfir li Allah ka gafarta mu kaga da ni da kai min babi aula manzala sallallahu alaihi wasallam Allah sabkar da inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima kaga Allah ya gafarta mishi amma yana astaghfirullah wa atubu ilayhi ina ga ni da kai mun cancanta saboda shi iya da garanti mu kuma nema ne muke Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana sannan wannan hadisi yana karantar da mu al-isti'azatu min sayyi'ati al-a'mal mutun ya nemi kariya Allah ya kare shi daga lal ayyukan suke marasa kyawu kaga lokacin da kake karanta kana bayyana cewa lalle Allah ya kare ka daga dukkan wani aikin da yake baya da kyau sannan wa idafatan ni'ama ila wahibiha sannan kuma ka jingira duk wani abin da ke ni'ima ce zuwa ga Allah subhanahu wataala duk abin da kake ciki na ni'ima wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da yake tare da kuma ni'ima na komi ne ne zuwan daga Allah ne kuma haƙƙin farko na godiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ko da kana ga wani shi ne sababin da ya ka samu kaza kazan nan yana tabbatuwa Allah za ka fara gode ma Allah za ka gode ma sannan babu laihi wanda ya zamanto ya kai ya kawo akan abin ya zamanto ka yi godiya zuwa gare shi amma da sunan kai a cikin zuciyar ka san Allah ne ya baka waɗannan kawai sababi ne ko da shi ko ba shi Allah tabbatar da ka samu wannan abu ko ba shi ba sai Allah ka ɗora wani wannan abu ya same ka da haka ka yi godiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ibtida'an a karo na farko kuma ka rika jinci Allah shi ke da minna a kanka sana abu na shida al'ajarul azimu liman qala hadha du'a akwai gwaggwaban lada da dukkan mutumin da ya faɗi wannan addu'a yana mai tabbatar da ita wa hada ala sabil umum wa la yajuzu lana an nulzima li shakhsin qala hu bi annahu min ahli janna wannan ala sabil umum kenan duk mutumin da ya faɗa haka manzo Allah ta iya mai tabbatar da haka a cikin zuciyar shi idan ya mutu a wannan wuri dan aljanna ne in ya mutu a wannan sahiya dan aljanna ne abu na bakwai سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء مدلا ياما وانا الدعاء تاكي دتي والسيد الاستغفار يسا يا متى وانا تاكي لوكacin da yake cewa shaddad ibn aus ala adulluka ala sayyid al-istighfar shin bazan maka nuni ba akan jagora shugaba ta istighfari wadhalika li annahu faqa jami'a siyagh al-istighfar fi al-fadilah saboda in ka ɗauki yanayin addu'ar ta sha bamban da duk wani istighfari to wannan sai da istighfari ya take shi Allahumma anta rabbi har zuwa ƙarshe nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai mu tashi addu'a ta gaba to iya da kyau idan zaman to muna karanta mu ga jajircewa idan zaman to ba mu karantawa to mu kokari duk abin da aka karanta a wannan satin mu dora shi ko da misali ba ka samu karance gaba ɗaya ba to zaman to yayi tafshi a bakinka kuma za ka rika buɗe littafi kana karanta duk sake Allah saboda addu'o'i suna da yawa kuma akwai alheri masu yawa a cikin su fatan mu Allah subhanahu wataala ya mana albarka ya sanya wa rayuwar mu albarka ya kare mu ya kare zuriyar mu Allah ya shiga mu ya shiga mahaifan mu ubangiji subhanahu wataala ya amshi rayuwar mu na matsayin musulmai Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya inda take babu iko aiki da ita ya nuna mana abin da yake ba gaskiya ba babu iko nisantar shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله